wanda babu shi a cikin atib in an ce atibbu a matsayin neman magani to yana da rassa guda biyu akwai atibbu shar'i alhalal kenan sai kuma atibbu shirki ko atibbu ghairul halal neman magani wanda bai inganta ba shari'a ba ta halastar ba kuma ta yadda ba to za mu tashi bayan bayanai da ya shi gabatar inda yake cewa wa birruqya nan ne ko wannan yana haɗa ne da jumlar sama da yace wala ba'sa bil hijamati babu laifi da yin ƙahu babu laifi idan an yi ƙahu a babu laifi an yi ƙahu ko da ya sai ya goya wata jumla a fiti wa birruqya kuma babu laifi idan an yi ruqya in an yi ruqya to shi ma babu laifi me ce ce a ruqya a ruqya ita ce al'uza kamar yadda ibn al-asir a cikin littafin shi annihaya fi garibin hadith yake cewa arruqya ita ce da ma'anar al'udatu tawada tawada shine malaman malori suke fassarawa da tawada tawada shine wani abu da za a yi domin neman tsari daga waɗansu lalurori ko waɗansu cututtuka musamman waɗanda za su cutar da shi Nabi sallallahu alaihi wa sallama ya halartar mana da cewa za mu iya ne za mu iya tawada ko dai a cikin al'umma abin da ya shafi zazzabi kenan ko wani ciwo masu kama da haka sannan za mu iya yin al'umma a za mu iya yin tawada a cikin al'uru tsire-tsire waɗanda suka fi fitowa mutum sai kuma al'ainu kambin baka duka waɗannan za mu iya yin tawada da su domin neman waraka daga Allah subhanahu wa ta'ala wanda shi kadai ne yake iya warkar da wanda ya ga dama ya kuma bar cuta ga wanda ya ga dama a matsayin shi na fa'alun jema yuri to wannan rufiyar halas ne idan neman magani halal ne musamman neman magani ta hanyar tawada dukkanin malaman almazahibin fiqhiyyal arba'a sun tafi akan haka malaman hanafiya malaman malikiya malaman shafi'iyya da malaman hanabila har ma akwai malaman da suka hakaito ijma'i akan halaccin kuma wannan maganar haka take cewa duk malaman duniya sun haɗu kan cewa ya halatta a yi tawada akwai akwai hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam masu nuni ga haka akwai hadisin Anas bin Malik yake cewa manzo sallallahu alaihi wa sallama ya yi mana rangwame ko ya ɗaukaka mana mu iya yin tawada da addu'a a zazzaɓi wannan la da tsire-tsire ko ƙuraje kamar ka ce ka zuwa sannan wani ayi da kuma kambin baka ma ka samu kambin baka shi ma ya yi wannan hadisi ne da hannun muslim ya fitar da shi akwai hadisin jabir yake cewa ina da wani dan uwan mahaifiya ya rafi min al-afra shi mutumin da kunama ta halin mutane ta da kista ta so yayi wala da yayi addu'a sai ka ji ta faɗi kawai sai ran nan annabi sallallahu alaihi wasallam sai shelantar da hana ruqiya sai mutumin nan ya dakatar da yin wannan ruqiya shine sai suka je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda jabir ya ce ita innaka na haita an roka karshen lahin zafi ka hana tawada wa ana arfi min al-aqrab ni kuma ina yin tawada saboda cizon kunama saboda harbin kunama sannan yake fa man safa aminkum ayyafa aw fal yafa da bai ce me kake faɗi dan nan ne rigimar take sai ya faɗa mashi abin da yake faɗi sai ce a jama'a duk wanda ke da wata addu'a wata tawada mai amfani ya amfana da ɗan'uwanci ba a koyewa akwai lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tara sabai ke cewa ya jama'a ki kawo mana addu'o'in da kuke na tawada da neman tsari da magani ku kawo man ku karanta man injile kuke faɗi hakan aka zo aka zo su falasifu ne wasu hamaya ibn sunan annabi sai ya hada idan kuma aka zo ta yi addu'a sai ke ina cewa kaza ina cewa kaza ina cewa kaza wannan rukuyar mafi kyanta a takaitu da lafuzan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta in ka je gaida mara lafiya za ka yi mashi addu'a kafa bakwai bismillah arrahim ya Allah ina ina ina tawada ina addu'a ina neman waraka da wannan mara lafiya har zuwa ƙarshen kai mashi kafa bakwai zai warke ne da ta'adari ko kuma Allahumma rabban nas ad'id lil ba'd shi ma har zuwa ƙarshe kaga ita ma addu'a ce a'udhu bi kalimatin lahi tamma min kulli shaytanin wa amma min kulli ainin lamma kaga addu'a ce mataki na biyu shi ne ka yi addu'a da wasu lafuzza masu kyau wanda aka jaraba aka ga suna yi za ka je karkara ka samu wanda bai san bai ba a bakaken larabci amma za ka cimma maciji ya kara yana addu'a yana tofawa sai dafi ya kare tsari in kunama ce harki in aka yi karkaɗi in aka yi karaya kuma addu'a yake yi in ka ce wata addu'a zan yi ke da addu'a ni kawai ba abin da nake cewa shi ne ya Allah ne dora karyayyu ya mai sama mai ƙasa ya mara farko mara ƙarshe Allah ka tura wannan mutumin da tofa ce ko ha shi ke nan don ya kawo maka waɗannan lafazin ne ka sha waɗannan lafazin suna da kyau ai ko da larabci ma a rubuta su da gunzinariya ko da hausan ma amma sai aka zo aka ce to wata addu'a kake yi ce to dai ina wata addu'a ce za ka je ya hanafatu ya sirratu ya sirratu kuma wato sirrin ma ya wuce ɗaya ko ƙirɗini ƙirɗini ba na mutu ne wannan wani larabci ne a alamu da ke ya ce wani abokar ta kafa ta yi ma sai ce to ai in na yi tana yi ce ba daga nan matsalar ta fara ba ko ba a nan ta kare ba maganar in kayi kana yi wani na kiran shi dai ya samu matsala kuma ya samu waraka kuma mushriki samun waraka daban wata hanya kai akwai istijarati ila abinda kake fadan ma shirka ce bai dace ba amma kuma Allah ya maka talala ne kamar sake da ka'idar shi ta sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin da sahabbai sun kasance suna yin addu'o'i suna tawada suna rukuya kuma da karshen nabi sallallahu alaihi wa sallama ya nuna musu cewa babu laifi za su iya yi musamman cikin waɗancan ababe guda uku na al'umma da annamla da kuma al'ayi al'umma zazzabi ko mara ko masassara annamla kuma kuraje kazuwa da daddare da sauransu sannan al'ayi kuma kambin baka to duk waɗannan ana biya addu'a a su haka kuma duk wani rashin lafiya sai a samu wata addu'a ma a tura su yi a yi addu'a da ita ta fuskokin da ake addu'a ko dai a yi wa mara lafiyan kawai ko a yi a tofa mai shi ko a yi a ruwa a yi a karanta a ruwa a bashi ya sha ruwa ko kuma a haɗa da wasu sinadarai kamar magarya sai a masa addu'a ko kuma a yi amfani da ruwan zamzam ko kuma sai addu'ar a cikin ruwan zamzam sai a sha da niyyar ga ta da ake so a samu waraka duka waɗannan inji addu'o'i suka zama a turai to ya halatta a yi wannan dokar shi mai roka to kuma shi ne wanda yake hatta kira aljanna wata ba ta da lafiya ko wani bai da lafiya sai ce ai aljanna ne ta ce to a zuwa cire mai sai dai kawai abinda ake so ki la'akari da shi a kiyaye sharuɗa da ƙa'idoji. To da dama wata matar za ta yi cewa aljanu ne shaidanu ne suka shige ta. Alhali ba wani shaidan da ya shige ta ita ce shaidaniya. Sai zai ka je gun shaidan ka ce bari ka cire mashi shaidan don ya gyaru. To yanzu ya za a kenan. Yanzu in ka kora kowa a duniya saura shi akwai sauran kyan. Yar bariki ce, sajjan garuwar bariki ce, ta fi aljanna wani aljanna. in ma aljana ya kai ya koyi abokin aiki ne kodi ne ne ba karim ne kenan ya zama karim ba zai kai teburu ko su kai suna su baro su halaka gaba daya ku shi sa ka ce wanda zai yi istaka wanda zai rukuya Abdullahi Shekul Allama, Shekul Doktor Abdullahi Jibri ya rubuta wata risala a kan ayyan ka'idojin da ya kamata a kiyaye lokacin da za a yi rukuya kai da za ka yi wani ruka yace da Allah da lafiya an yi masa addu'a an yi mantawa da an yi masa rukuya akwai da dukkan da ake kiyayewa na ɗaya dai a samar da al-ikhlas shi ikhlasi shi ne ginshiƙin kowane irin ne ya zama da za ka yi ne don Allah ya zama da kana da imani shi ma kun sa miki yana da imani addu'ar da za ku ci Allah ya ga dama zai karba sai Allah ya ga dama zai karba to ku sa ikhlasi a ciki na biyu a samar da al-ittiba'u wa adamu al-ibtida'i a yi biyayya ga abin da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo da shi to sannan a samar da al-qudwa magabata na gari ya suka rika ruka ya suka rika rukiya je sun je ga mara lafiya sun je ga mai shekaru ko aljanu sun je ga mai masu sun je ga mai kuma sun je ga mai aihu ko sun je da mai ga mai namla da sauran to ya ta karfe to wannan bagiran ko wannan matafiyar da suka bi to ita ake so kowa yi to sannan ana so mai rufiya ko wanda zai wani addu'a ya zama rufiyar da zai ya hanya ce ta kira mana da za a yi rufiyar zuwa ga Allah ko dai ya ƙara ƙarfafa alaƙa ne aka yi mashi addu'a da musulmi ne ko musulma ne aka yi mashi addu'a sai ya warke to sai a jingina shi da Allah cewa Allah ne ya warkar da shi amma ga mutum ya fito yana cewa ina da wani magani idan na sayar maka ka sha bai maka amfani ba ka tare da ran lahira wannan mutum ya kamata a kore shi daga garin asuli eh kora biyu za a yi mai wai wai ka ji ma in in ya cuce ka ya sayar maka da maganin in in ka ga bai yi ba ka tare ka tare shi amma kar ka tare shi a duniya dan je lahira to dan Allah sai ya baka TBS din da zaka ganci a lahira shi ma bai sani ba ba kaga ya daina wa Allah da dai babu maganin da aka yaba wa wajen inganci ba ce sai an samu wanda in yi amfani da shi ba zai amfani ba walau la ila balagatil hulqu wa antum hina idin tamburu wa nahnu aqrabu ilayhi minkum lakin la tasbihu yasa lokacin da Harun bin Rashid ya zo da suwa aka ɗibo babban likitoci suka zo suka dan suka shigo falon da a matsayin shi na khalifa yana ɗaya daga cikin manya-manyan khalifofin daular bari umayya da ke da saula da kowa da aiba ƙarfi suna shigowa ce suwa ya ke likitoci ne aka ɗigo daga ƙasar waje ya ce su zauna kar ta taɓa shi ciwon shi na azali ne likita bai amfani a ga yana da imani kenan إن السبيل بسره ودوائه لا يستطيع دفاع مقبول أتى ما للسبيل يموت بالداء الذي قد كان يدري مثله فيما مضى عليك المداوى والمداوى الذي جلب الدواء وباعه ومن اشتهى yace a ba su kuɗi su koma ƙasarsu a ranar yaran sai na bi bakare ne da lafiya ka ga kace ran kai da ke ga likita ya shigo a ka ga kace mai ran kai da ke likitocin ko sun zo likita ya zo ya duba ni da kuka fita ya zo ya duba ni suka ce alhamdulillah ya kyauta me ya ce ya ce ya ce ana fa'alun bima uri yana neman Allah ya zo ya duba ni to to haka ake so ka hararo a zuciyarka ka samar da cewa ba kai kake yi ba Allah subhanahu wa ta'ala shine yake yi in kuma aka samar da wannan yaƙinin da wannan imanin to sannan sai aka samu waraka to sai ce nurun ala to sannan daga cikin ka'ida da mai addu'a ko tawada ga wani zai kiyaye shi ne in ka ba shi magani kuma ka tsara mashi rayuwa wanda wannan rikin tsara rayuwar na fi abin da yake kai ne ya baro sun zama wasu iri haka za ga mutum bai tsara rayuwar ba yan shekarun ka za ka ba su da yawa yan shekarun ka ba su da yawa komai yadda kake tsammanin ai mu gidan mu an gaji tsawon rai na taɓa jin wani na faɗi a rediyo ma wai shi yana da burgewa yake wai wai gidansu sun gaji tsawarai su su galiban ba a mutuwa da wuri suke to shi kenan gidanku kun gado wani alheri kuma kun gado wani sharri domin dai annabi sallallahu sallama shekara sittin da uku yi azan kuma shekara sittin da uku ba wani sufa aka yi ba ko can can can kuma ya rasu kuma zai da aka tambaye shi yaya sun ishe shi kuwa kara yace sun ishe shi sun ishe shi kuma shi kenan aka zo aka aka aka karba rayuwar shi kenan ya wuce to mutum ba zai zo ya wuce da cewa ai ai a yana da gadon tsawon rai ko kuma yana da yanayi na cin wasu abubuwa da suke samarwa da mutum daɗewa a rayuwa japan ta yi wani bincike wai suke cewa wai wai idan idan mutum na yawan cin gyaɗa ta soyo musamman to yana wai sun gano yana daɗewa a rayuwa na ku dai kun tattara masu dogon rai da suka ci ta soyo in ba haka ba a sake random samfulin ko a sake ɗiba kai in ka je wani kawai da ake maka sarkin noman gyaɗa yana sha tara yau to shi gobe ci ne in ya noma sai ya siyar kai ko ka san ita dai gyaɗa yadda take da kwarfi duk tsadar iri ma ana shukawa ana ci ana shukawa ana ci ana wani irin nan ba zai kai ne ai zan in na ci zan kai to shine suke cewa ai kai ne roƙa ka ba shi shawara ya tsara rayuwar shi to da me za ka ce muke tsara rayuwar shi ka rika kaza karfe kaza ka rika jan a dunkule ka ba shi shawara ya tsara rayuwar shi wani mai waka yake cewa ila ashal fataki ina amal fannisfun nisfi kam hakuhun da yaki yace idan ɗan adam ya rayu shekara sittin idan da za a raya wani mutum shekara sittin abin mamaki shekara talatin a bacci ta tafi kalisa wa gani duk ɗan shekara sittin shekara talatin a bacci suka tsari yanzu saura talatin kuma na san ana bacci ba a farilla ba a nafila la kullum wa ya nafilan na farfan wala adila dan ba na jin za a ji wani ladani na fikirin sallah abu ko ya fara za ka ga bai gamawa in ya farka ta ce ka kira sallah ce ba shi bane ya farranta ma da kiran sallah dan kila ya san ma ba na ba da lada bane yace fa nisful umri ko qalan fa nisful umri kama aqul layali duka dare ya cinye rabi shekara yanzu saura shekara nawa saura shekara talatin to sai ce wa nisfun nisfi ya zahabu haiku la ya rabin rabin rabin rabin rabin sittin da sha biyar kenan ko gaba ɗaya sun ƙare yana sha sha sha sai ma sai da aka dafa ba daga haihuwa zuwa sha biyar ko ciwon kai shi bai sani ba wani lokaci ka gaji wani jerin biyu halin biyoyi wani lokaci gini wani kana kare ba ya ba zuciya wani lokaci gini wani jaki jaki gama gama to ya sauran shekara na sauran sha biyar ita kare ta rage kuma wannan sha biyar ɗin karaba ta biyu rabin ta bakwai da rabi kenan ko su kaɗai ne za ka cika more a lokacin da kake da abincin amma rabin likita ya fara sa maka boda banda rabin banda bawan banda naman kaji banda kunna AC da fanka amma ka iya amfani da mafi hannunka ya ta zafi amma ka iya kaɗan shi waka ya kuwa riyadiya jinkin a ɗan riga maka dambu kar a samun kaɗe da yawa ka daina shan man gyaɗa manja ma ka sauran taimaki ka yawaita cin kara ya hana ka nama zuwa maka kara to kwata-kwata shekara bakwai da rai sauran shekarun ko dai ba abin saya yanzu dan shekara ɗaya zuwa haihuwa ina abincin nama ɗaya zuwa sha biyar ina abin sayan kaji in ka je Mr. Big da sauran gidajen abinci masu tsada da wurin sai da motoci so nawa ka ga ɗan shekara sha biyar ya zo sayan fantineniyar mota kila ma ka ce shi kai tun da ka fara sana'a ba ka taɓa gani ba sai dai ya rasu ya gobe shi to a lokacin ne ya kamata ya kunna AC har sai ya zama kankara sai da safe yara su sanye ya fami ruwan zafi ya farfaɗo likita ya ce ka fara fani kai ɗan hamsin ka kwana a esin ka gani to da kwata-kwata shekara bakwai da rabi kake da su da zaka da kake da abun kashewa kuma doka ta yadda ka kashe kana wuce wannan bakwai da rabin ko dai likita ya hana ka ko ko magada su rika haɗa baki da likita ya hana ka wai zai canza mota a yi danta a ce wannan tashi ya barka da wata mai hayaki a yi wancan kaza kaza kaza to kaga kai ne wani addu'a lokacin da bai da lafiya ka shigar mashi da abin nan nasiha cewa ta ya tsara rayuwar shi dan takaitaccen lokaci yake to sannan ka sa mashi yarda da Allah da sauran sai in kai miki wannan to sai zama ka kiyaye na duk wanda ya kamata ka kiyaye to ya ce wabin rukuya babu laifi a iya rukuya tawada kenan da nau'o'in da shari'a ta halattar bima ya juzu min al'aini wa ghairiha da abinda ya halatta daga cikin kambin baka ko wani kambin baka yanzu za ki don kambin baka za ki don wani kambin baka shine da annabi yake ka rukuye rukuya wala ba'sa ka rukuyati min al'aini wal ummati wan namla wai ta abu uku su ya nazantar amma dai wa ghairiha atturka laha sauran ma za a iya musu rukuya akwai nasoshin hadisai da dama da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana rukuya kamar hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ruka والتمائم والتوانة شرك da yake nufi da rukana ita ce arruka shirkiya amma arruka shar'iyya wannan ta halatta babu laifi za mu iya yi kuma hanya ce ta neman magani ko kuma samo waraka na soshi na shari'a da dama sun zo mana da alfaz ma'asura da suke tabbatar da cewa ga yadda ya kamata mu yi rukar nabi sallallahu alaihi wasallam yake a dunkulan hadisai yake ba mu damar mu nema magani idan ba mu da lafiya ta dawo ke ba da tsawa da bai ya bayan Allah ku ne magani ba ku da lafiya ya halatta in ba za ka iya ne in kana da imani ne kwarin da ba za ka iya ba haƙi ba ka iya ka ishin magani dan maganin ba bai canza komai da ba za ka ka shige sati guda kana sha ka sha na kamfani kaza ka sha na kamfani kaza ka sha na kamfani kaza sati da yake sati uku ko sannan sai wani likita ya ce ka fashi na ce da na kamfani kaza kana sha sai maka sauki wannan da ya baka daci ka fara sha da ka warke amma Allah bai daga warke a lokacin ba shi yasa duk kamfanin maganin da ka daga wani sai ce maka shine ewan shi ai maganin kamfani kaza ya yi dace ne to annabi ce ku ku iya neman magani sai dai kada ku nemi magani da haram to da ba laifi bane ba shirka bace ba sabon Allah bane ba kuma rashin tawakkali bane ko imani da kaddara in ba ka da lafiya ka nemo magani ka nemo likita ka iya tafiya mata kanan ka je wasu ƙasashe su ba ka kula su ba ka magani su yi maka sajiyar su yi maka wane ne da ta irin kwarewa da basira da suke amma dai kullum ya zama ne yana ranka cewa wannan maganin al'adu bil asbabi ne akwai ranar da ba zai yi amfani ba kalakal guda hudu kenan kamar yadda al'amu الخليفة أم الرشيد يقلع هلك المداوي والمداوى والذي جلب الدواء وباعه ومن اشترى شكنا أنقذه to inda kuma ya zama da maganin ya zo da wasu karkakiya to ba za a shiga da koma wani iri ne magunguna da boka yake bayarwa in ta tabbata boka ne to kar ma ka je wajen shi gaba daya ko fa na gala yake siyarwa to da karkar wurga imanin ka a hannun yan wancan amma idan wani ne kawai mai ba da magani ne sai ya turo wasu ka'idoji daga barbaru wannan ba da za ka iya zuwa in ka sai ce to ka kawo kaza a aka ɗiba kitsan ta a haɗa ya rabu da cin kaza ne tun tun babban sallah to kaga wannan ba laifi ko kuma a hikima ce sai ya ƙara wa maganin shi kuɗi duk da da a ce za a bi ka'ida muke zo neman magani wajen ka ba zai biya ba sai ya warke to amma idan maganin da zai baka shi ma tsayowa ne sai ya tsayar maka sai siyar maka to da shi ma yadda ya siyo din nan bai gwada ba kai ma ka zaka siya ka je ka gwada kaga inda ya ruwa ne zuci bane ko haka yi bututu ne to zaka yi duk abin da likitoci ke ba da shi amma wanda yake ba siyowa a kai ba ya kamata su yi in an yi nasara wani asibiti za su yi wani sojin kayan aiki kawai za su yi siya kudin aiki ba a bari a ga yi nasara in ya rasu sai a fasa karɓar kuɗi in kuma an karɓa sai a mayar mai shi amma tsarin ba ture kaga ba haka bane yana ta zo ka ɗauki gawar ka kuma yana tuna maka balan ɗin kuɗi dubu da dubu ka ɗauki gawa ko kuma sai ka yi balan ma za ka ɗauki gawa sannan ya maka kiliyara wannan kuma duka abu ne da ke maka nuni ga ni'ima ta karantarwar addini wannan dai shi ne abin da ya shafi wannan littafi na astik annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗaitar da mu ko na su shi shari'a umuman sun faɗaitar da mu shi yasa Imam Shafi kamar yadda muka bayani farkon kitabin yace dukkan a duniya ilmomi kala biyu ne ilmun lil adyan wa ilmun lil amadan ko dai ilimin addini ko ilimin kiwon lafiya dukkan sauran farashin su ɗaya sai dai a cikin su wani zai iya kan wani ko bai kai wani ba amma gwargwadon amfani shi ga mutane yanzu kaga in za ka sa gini ba za ka ɗauko likita ba dan zai samu customers kuwa in ya siffanta maka yadda za ka yi gini to gobe da za ka za a kai wani gudu ya fasa mashi kai yanzu za ka gini sai ka samu mi'mariyu ko imariyu matsala gini haddasiyu haddasa mi'mar da zai samu yan civil engineer da architecture town planner da sauran masana wanda shi su biya ko su biya sai duk sai su ba da shawarwari to kowane yana da amfani amma dai shugabannin ilimi harkar addini ilimin addini da ilimin kiwon lafiya wa ma ya ta'allaku bi gwargwadon alaƙar shi da ilimin kiwon lafiya gwargwadon matsayin shi bai da da'irati al'ulu wa alaikum assalam wa rahmatullah نعم to ba za a ce ba kamata ka me me sai mai wake wake kitsan ne aka ce sai mai wake wake wannan yana ba da shubuha a kasar Hausa ne yi sai mai wake wake akwai magana ce a to in dai za ka karɓa kuɗin kawai to shi kenan ko ba za ka karɓa ba to mu yi hakuri kawai mu yi gaba irin wannan sharuɗan suna da matsala irin wannan sharuɗan suna da matsala amma aka ce kaje kai sadaka wannan ba matsala da mafi alkhairin abin da za mu nema magani da shi ko wala ya fi tafiya China ko Cuba ko US ko UK shi ne kai sadaka annabi ya ce dawo marzakum bis sadaka marasa lafiyar nan da suke da su ku neman masa magani da sadaka wani na nan yau ga iyalai bai da yin da ke da sadaka ila Allah ya taimake ka ba ko kai ba kai ne ka ankara suna ɗan hira sai ka da zagayo ka sa wani yaro ka ce kira ma wani da ka ɗan kullo ne da shinkafar ka mudu ɗaya ta isa ɗan waken ka gumbo biyu da yar wata dubu ɗaya ko dubu biyu ce ga shi nan daga nan ba zai koma can majalisar ba kara ya shi ana an ji kana zuwa sai ka ce ya Allah dan sadakar da na yi da kaza Allah ka warkar da mara lafiya wannan abin da kai ya suka ce kowane asibiti kowane asibiti ka je haka shi suke ke sa babu asibitin da ba a je an mutu ba ba asibitin kuma da ba a je an ji da an ba ba likitan da bai ba da magani an miƙe ba ko ba likitan da bai ba da magani kuma an wuce ba sa'a ne da haka sadaka tana da matuƙar tasiri yasa Mr. Sama yake cewa sana'a'ul ma'arufi ta fi masari'atu aikata ayyukan alkhairi nan da can can kai can kai can kai can kai ka kyautata kai alkhairi to ta fi masari'atu suna rab suna baiwa mutum kariya daga mugun saurayi da muguwar kaddara wannan sai ka ji ka samu kokuta daga matsaloli sai dai ka ce ina wucewa abin ya faru haka Allah ya tsara kuma kila da ke za a yi Allah ya sa ka tsara gudu ko ya janye ka. To da dama za ka yi kana tafiya kawai sai iska ya ɗauke hularka. Kaga wannan ɗauke hular taka wata ni'ima ce. Ila take ta faɗa. Wani ya ce wani kinnan sai aka musu hular da ya musu gurma gurma. Kai baka san a nan sirri ne. Ila nan kai, ila ko ni mai karela da zai fito daga wani dutse daidai ka zo ya rike ka. To amma ɗan jinkirin da kai sanda za ka je ya gama fitowa bindin kawai ya rage sai ka ɗan jira ya sanya bindin shi sai ka wuce kasuwar hula ya tsirar da kai daga nikewar tirela da lodin ya ci to duk sanda ka zama mai aikata ayyukan alkhairi za ka samu wai kaya daga masarifu malaiti kitabul wakalati ko wikala littafin wakilci wanda wakilci menene ke iya shiga wannan kalmar sautu ko dan sako kamar sako sako wakilci ne sautu wakilci ne sai mene duk dai sanda ka naɗa wani ya zama na'ibin ka da zartar da wani abu wanda kai ne za ka iya ta ce wannan mutumin wakilin ka ne a ɗaura aure ana samun wakilin an ko in an bai samu zuwa ba sai ya turo wakilin shi ya sa shi wanda ya zo a matsayin wakili to sai ya faɗa cewa shi wakili ni wane ina wakiltar wane shi kenan daga nan sai ya nemi aurenta a wurin waliyinta sai a bashi ko a ba wanda yake wakilta daga nan sai aure ya ɗau aure ya ɗau to wannan ba wannan matsalar ta wakilci ko sanya wakilci ko ba da sautu da ita ce abinda malam zai tattauna a kalmar alwakala ana karanta ta da fatul wawi a ce alwakalatu kamar ya fi shahara kuma ana karanta ta da alwikalatu dukkanin su dai kowane ya tabbata ana samun haka kuma dama a larabci kamar addalalatu da yi wa dalin fataha addalalatu da yi wa dalin kasara kowane sahi wa fasi abdulula ma shi ne suke tashi ne da inganci kamar yadda waɗancan biyun ke da inganci sai dai ne fatahar wawun a cikin makara da makara da da dalala din ya fi sauki in an ce alwakala ko alwikala a harshen larabci shi ne al-tafwid ka miƙa ma wani ragamar zartar da wani al'amari ko ka miƙa mashi ragama muƙayyadan ko ka miƙa mashi ragama mutlakan je ka siyo man akuyar dubu saba'in ka ba shi dubu saba'in ko kuma ka tura mashi ɗari ka ce ya siyo maka duk akuyar da ta dace ko ta wuce haka ya siyo za ka abu wannan da zai tafi da mutlaka wancan kuma tafi muqayyad ko kuma kuna tare da mutum irin lokacin da ba wayan nan wane ne nazo kana da harama ne ce wallahi Najeriya zan koma yace in ka je gari in ka koma gida Najeriya a birnin mu na Zaria kauyen mu kaza ka je gidan mu ka ce ka saki mata ana yin ɗaya halatta in ka ga dama sai ka kayyade yawan sai ka ce ɗaya ga dama kuma ne kace je ya sake ta tun da kayan mai abin nan in ya zo ya yi maka saki uku a wurin malikiya sun sun tabbata tun da baka kayyade ba baka kayyade ba in ya zo sai ya sallama a yi muna tare da wani jiya muna ta rahama da zantako kila ma har za ka ko sai a baki in ta kada ce sai ka ba ta sai ka sha kwana ko eh white paper ai ba ta da dadin karantawa sai an ta gwaggwa da ido a shekaru kuma ga shi shi ne in kuma da baki ne sai ka faɗa musu kafin ne kaga wannan wakala ce ko kuma ya ce dan ga ga ga kaza ka a siyo man kaza kamar jiya wata mata kira ni take man tambaya wai sun ba da sauki daga wata jiha da cikin jihohin nan za su wata mata za ta je sakkwato ya kamata sautin daddawa ba ko wani fashin haka da ake yi tsammanin shi ne ake kira kamar dubu ko biyar ne haka ya ka ce ka siyo wannan fashin ita kuma da aka ba ta saƙon tana da ƴa a can ko ɗan da ke aure a can tun kafin ta je sai sai mata waya a sai mana daddawa duniya sai ka tura mata kuɗi to ita kuma tun da 'yar gari ce da ta je sai ta ce a ba sai ta ce a ba su a tsari na tsari ne to da ka sai zama da daddawar da aka bayar ta kai ta dubu takwas ta je ta gama abin da za ta yi ta dubo daddawa ta kawo masu da suka bude sai suka kirga ka san mata suna da isasshen lokaci suna da lokaci malama ne suka kirga da suwa daga dubu takwas to tambayar da masu kira da wai yanzu za su iya cire ta dubu uku da ce ya sakon yake da ta ba da kuɗi da yanzu ai wannan sauki wai ai ba ta ci a siyo mata na tsari ba ne ya ce ka yanzu da ta je ta cimma da tawar ta tashi wai sai a siyo mata da kuɗin ta a farajin da ba in dai za ka ci gajiyar wani abu don asara ta zo kai da kaɗan ka'idan ke nan alkharaji bid daman alkharaji bid daman haka ka'ida ne in ko ba za ka ci gajiyar a wato asara ba haka kare a kanka ba ya ɗauki ajiyar kuɗi ya baka ko ka ajiye ne amfani da manamfalansi maka sai aka sace ba za ka biya ba ba za ka biya ba ya baka a ranke kaga ka amfana ko sai aka sace za ka biya za ka biya amma a ce ba za ka biya ba sai dai kai sakaci wajen ajewa ko ka bar su a gida ba sai kamata ka bar irin wannan dukiya a gida ba to duka irin wa'annan ana ce musu wakala in mutum ya ba da sauti shi ma sautin wakala ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiki urwatul barati da dinari da ya ce zai siyo maki dabban layya da ya ce sai siyo dabbobi guda biyu saboda kwarewa da da albarka rayuwa ya kware a harkar sayayya kasan wanda ya kware ba ka tsayawa a farkon ka inda ake sai da dabbobi can kurya za ka shiga kasuwa ɗaya can ne farkon ta nan ne karshen ta zo nan ka nemi akuya ta dubu ɗari biyu a can sai ka same ta a nan ɗari da talatin a lungu shi ma haka yi sai lungu sai ka ci dabbobi biyu ya fito wajen kasuwa sai wani yake dan Allah ya siyar mai da ɗaya kaka kaka aka yi ciniki sai ya siyar mai dinari ɗaya ya zo da dinari ɗaya ya sai dabbobi biyu ya sai da ɗaya dinari ɗaya kuma dama dinari ɗaya kawai ko sai ya koma kuma annabi sallallahu alaihi wasallam da yake yana da fikihu sai miƙa wa annabi da dabba da dinari haka ka'ida take na ce to da Allah in in in in ka je makarki ga dubu ɗaya na ka siyo mani mudun barko misali kana zuwa kawai sai ka ga wani ɗan ajin ku a sakandare ko kai ne gwamnatin shi ma ba wanda yake kauna irinka yana tsara shagon baban shi sai abin barko ne wane kake so mutu sai ya zuba maka tiya sai ya ce ka bakku da wannan alherin nawa ya a ba naka bane ai kai baka je ne sai farko ba ai kai ba gonka da yan farko haka zaka kawo miki ka bashi tiya farko ka bashi dubu da yanzu sai dai in baka da arzikin da za a ci to shikenan in haka ne za mu je da kirka kirka arzikin da za mu a'a bai ka to ai wannan shine rikin mutunci kuma shi bai da arzikin da za a ci ai dan adam ya zama khairun nasi an kuma hundin nas a akwai malam da ke saka ita kullum idan rana ta hudu akalla mutum ɗaya ya amfana da rayuwarka in ka rasa yadda za ka yi yi ta mutane addu'a to ma da Allah ya kiyaye hanya Allah ya sa a dawo lafiya Allah ya bada abin da za ta fi nema ya amfana to a to da wacin arziki ba a sani ba a ba kai mu ba barkonin da za a siya ya kyautatawa tunda yanzu da ka ce to fiyo wata nake ce ba ma kai da fiyo wata ana ka alherin ba zai zo ba sai dai baka dari biyu sai to ka sai fiye wata. A an yi lahira za a biya wannan dubu ɗaya. Haka za ka dawo mashi da dubu ɗayan shi to kai na yi sa'a da na je sai ni jira abin nan. To yanzu da za ka je wajen yadda dubu ɗaya mudu ya ce ga farko ne ya kashi dubu ɗaya da ɗari biyar ne. Yanzu ya za a yi. za ka dame da kudin shi ko ka cika mashi ka dawo ko kuma ka daga waya wani wallahi barkonin da ya ai tun da dai in ya tashi shi zai cika to idan ya soka shi zai amfana shi ne alkara ta fit dama ka'ida kenan na eh eh kuma sai dai ake yi da mai irin tsara yana ba da kuma kuma wancan shi kaɗai ya aike ka aka dawo maki da shi aka ba shi aka ba gaskiya shi yasa wala ta'kulu amwalakum bainakum bil ba'il wa tubdu biha ila al-hukami li ta'kulu fariqan min amwalin nasi bil ithm rikunta ta eh maka ya kai amma me yasa da aka mun ai da yake naka ne ai shi ke san wanda ya yi kokari shi ma yana da karkashin rowa rowa ne cutar ma alherin ne ka ai ya ɗaki sanayi wal ma'aru ba aka sanayi wal ma'aru kawai kai alheri baka san inda za ka ci gajiyar shi ba amma in ya riga ya tambaye ka naka ne kace ba naka bane sai ya auna daidai yadda aka zo sai sai kulla wani ya ce to wannan naka ne to kaga ya fahimci fikihun da ya haɗa na wancan ne to tunda ya raba naka ne amma dai in ka dawo bai kamata ka faɗa mu wancan yadda aka yi ba to wannan dai shine babin alwakala me ne mala yace yaju yajuzu li jaiz at-tasarruf an yuwakkila ghayrahu fi kulli shay'in ya halatta ga wanda ya halatta yayi tasarrufi shine an yuwakkila ghayrahu ya halatta ya wakiltar ga wanda da wani fi kulli shay'in cikin komai ma lam yamna minhu mani'un matikar me hanawa bai hana ba matukar wani abu bai hana ya shigar da wakilcin ba akwai abin da wakilci baya shiga idan wakilci baya shiga to ba zai halatta ya wakiltar da wani ba an zo garin su an yi da'awar musulunci shi ba zai samu zuwa ba yana da dashe sai ce wani wani ka tafi wajen yan da'awan nan in sun zo ka musuluntar da ka kai man kalmar shahadar dawa sai ka zo kayi fardiya ko kuma wane masu itikafin ne in suna ta tunani game da Allah ni ma ka sa da ni sai ka zo kai kul inna ma a'idukum bi wahida an taqumu lillahi masna wa qurada thumma tatafakkaru ma bi sahibikum min jinna da ka in dai mutum ja'izu tasarrufi ne wajibi halatta yi tasarrufi ba kaman tafi wawa wanda bai san ciwon kanshi ba komai shekaru ne kamar mahaukaci kamar ƙaramin yaro wanda bai kai shekarun tamyisi ba kamar mace ita ma ba ja'izu tasarrufi ba ce a kowane irin yanayi kamar wanda ya hau jirgin sama ko kuma ya hau jirgin ruwa suka rula cikin teku shi ma gairu ja'izu tasarrufi ne to in dai mutum ya zama ja'izu tasarrufi to ya halatta ya ba da wakilci cikin komai matukar ba shari'a ba ce ta hana a cikin hadisin abu rafi wata na annabi sallallahu alaihi ya ci bashin karamin raƙumi sai wanda ya ran sai wanda annabi sallallahu ya rance daga wajen shi ya zo a biya shi lokacin biya ya yi da annabi sallallahu alaihi wa sallama sai kira abu rafi yace abu rafi wannan mutumin ya ranta man dan matashin raƙumi dan da ku je garki ka duba irin shi ka baki baka rafi yace ya duba ya duba ba ka hanyar hakuri sai manya sai da ya rasulullah wallahi ba ka da daidai wanda ka kwatanta mu sai ika ika ra kuma yace je ka dauki da ya ka bashi ai mafi alkhairin masu biyan bashi suna da suke sai ya halatta in kace bashi in dai ba wai sharuɗa ko in dai ba wasu al'amura guda biyu suka faru ba ya halatta ka ƙara da kanka ya zama da kun yarjejeniya ba in kun riga kun yarjejeniya ya zama bashi da zuwa ya zama da ba al'adar mutanen garin ba ce duk wanda ya ci bashi dole ya ka yayin da sallan nan misali ko maka haihuwa kada ta neman ya za ka yi kana da dukiya amma ta matsale a ba an ƙi kiliyar gobe suna ya ɗauko ɗan wata ‘yar akuya haka ya baka yi shekara ɗaya da rabi haka shi kenan ka je ka yanka ka je ka yanka ka biya bukata kaga ta taimake ka ko to shikenan bayan sati ɗaya sati biyu sai ga dukiyar ka ta fito daga kwal sai ka sai saniya ka bashi ɗan miliyan ɗaya da rai ki ba ka roƙe ni ba ga wannan amma dai kun san sharadi ya zama adatan ko ur to gaskiya baya halatta to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya nada wakilci a yi mashi ne a je a je a biya mashi baki sannan ya taɓa naɗa unai ya je ya tsayarwa da wata mata haddi wani mutum zai share suna na kama mai ɗaki na da mai man aiki suna lalata sannan da sallama ce kwana anan kai wagadu ya unai idan ra'ati hada ya unai ka yi sammako ka tafi gidan matar mutumin nan fa in ne itara fatfar jumha in ka je ka tambaye ta shin ta yi zina in ta yi ikirari da kanta ta faɗa na wakilta ka ka jefe ta a sannan ka dawo kaga ana daga wakilci wajen zartar da haddi wato da shugabannin ma za su karanta addini da an samu sauki amma ga sun je sun yi bokun ita bokun ba a tabbaka mana mu ji daɗi yadda isra'ilayawa da turawa ke yi kuma yin addinin da aka rena wa kula la ta da iri wa lafin nafir ba tsuntsu ba tarko ka ji kwama jana da ɗamsul basirar mala ka rasa inda hankalin hankalin ya tafi har aka yi rashin hankali yanzu wai gononi ne suka tara wa shugaban kasa naira biliyan ɗari takwas ya yi kamfen da na lissafa in kai kuɗin goro kowace jiha ta ba da gudunmawar naira biliyan ashirin da biyu kamar nan jihar kaduna kenan kusan kowace karamar hukuma za ta samu naira biliyan ɗaya biliyan ɗaya karamar hukuma ka ɗibo wannan kuɗin ka zo da su karamar hukuma in jari za ka bayar mutum nawa za ka ba idan ayyuka za ka yi mutum nawa za ka yi irin mai sata ta sace sata shugaban ƙungiyar gononi abc za ka ce a sa kuɗin a akawunt ɗin sai daga bayan nan suka leka akawunt ɗin suka ga an taɓa kuɗin sun ɗiba ba izinin mu an tace muna jiran su yau wasu da sarari dan lallai sai mun yi hisabi hisabi za mu saba ta da su na san dai wannan magana dai ban saba mutum su shi mutum ko eh ba wani ƙarin bayani za a ce ka zo kai eh wannan bayanin ya isa ai sa ne sai lahira amma anan duniya bakin mu alaiku eh ba duk bakunan mu da goro wallahi ba ma goro ba dai goro ba ce mun yi kum amma ba jira muke a kusa ka mu ai ranar mu ta fadi an sha ruwa kun ga mu da bakin ku za mu fara da ana zuwa nan Allah za mu ce muna da shakawa koke koke da yawa tambayin mana yalla bai na kudin nan banda su ma ina daya banda su ma ina wasu banda su ma ina wasu kuma gama lissafi ce Allah akwai wanda kai ka san da su lakana mana sai lakana mana sai mu shiga da lissafi kuma ga ke wato ba yau mai sirrin marhu min akhi da dama wa dan mun kuma dan mun kai za ku jin mishi kaga ai ba hikima ka kyale mutum mana farin jinin shi da adalcin shi ta al'umma sai sai shi to amma dai hankali ne dama kowa da irin nashi ko wani wani za ka ga madarar shanu aka ba hankalin wani kuma hankalin sai ka ga kamar nonon jaka aka ba shi na'am eh a in ya wakilto ka kai saki za ka zo ka saki cewa in ka je ka saki man wanci oke sakwai baka kamar yanzu kawai ya ke ka ka siyo mashi abin nan ragon layya kawai da ka tashi sai ka zo ya wake ya sauka kawai sai ka siyo mai buhun wake kaga ya saban bai wani kaji ya ce to shi ma wannan zai ka isa daidai in ka kira shi ka ce wane gaskiya ba saki ya kamata kai ba a yi a yi sulhu sulhu hayya fabatu hakaman min ahalika wa hakaman min ahaliha ka samu wakilanka ni zan shiga tsakani amma dai a daidaita ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba aikin dai a konai yace ya wakilce shi sannan ya taba wakiltawa a je a rabar da kashin dabbobi da fatun dabbobi na hadaya ya taba wakiltawa a je a tsare zakkar kono da aka tattara wanda ya sa abu huraira har wani shaidan wani tsoho ya rika zuwa yana ɗiba a shi shaidan ne kaga da ana yin wakilci kenan sannan ya taɓa wakiltawa ga da cikin hadisin abi huraira ko a je a cikin hadisin hukuma ɗan amir a je a raba sadaka ko zakka a tsakanin ma'abutansu ko a raba naman layya da sauransu annabi ya yi wakilci a matakai kala kala ko da ka ba laifi ana iya sanya wakilci matukar mutum ya tantance sa wakilcin kuma abin da wakiltar din ya halatta a wakiltar yace wa idza ba al wakilu bi ziyadatin ala ma rasamahu muwakkilu kanat ziyadatu lil muwakkil wa ga ma ka'ida wa idza ba al wakilu idan wakili ya sayar bi ziyadatin da kali ala ma rasamahu muwakkilu bisa ga abin da mai wakilta shi ya bashi kanatin ziyarar filin muwakili to ƙarin na wanda ya wakilta shi ya zo ya ce nawa ake sai da buhun masara ya ce talatin da biyar biyar ce ga goma ce kamar da su a ce kasuwa ta tashi cikin dare kawai da yadda aka kira hamsin hamsin hamsin hamsin zai kawo mashi duk kwandalar da ya ce ya ci su ya sa in ka kuɗi a kasuwanci sai ka zama ala basira farashi yana sama yana kasa sai ne zai ce da Allah ga masara in za ka siya buhu goma ya kace mace ba za ka siya ba amma za ka iya ɗauka ka kai mace kasuwa so da in ka riga ka saya ko ka biya ko ba ka biya ba ka je ta yi rakar kaga yanzu zan kasuwan kawai sai ga yaro har kwar gida saboda tsabar fikihun ya wuce har fikihun ya wuce irin gudun mutum sa'an nan sai ce maka wai yadda muka yi cinikin nan an samu waye shi ba zai iya siya a haka ba kamar ka shi a kotu kamata ya ɗaure shi baitin jahilci ma har da rashin wayo sai alkali ya tambaye shi nawa nawa ka siya talatin da biyar biyar nawa nawa ka siya ne kuma ta dawo ashirin ashirin ashirin to yanzu da ka siya talatin da biyar biyar da ka je ka siya sittin sittin ya za a yi sai ce mace alfaraju bi dama'a dole ka biya shi talatin da biyar da sun zurfi maganar ka faɗi bayan ka fahimci da matsala irin wannan kasuwan nan haka take ta hau tausayi ya ce ga buhu goma na ka siya ita ce ba zan siya ba amma ka ban sako ni kuma duk yadda aka siyar kowane buhu ka sallame ni buhu daidai ko ɗari biyar biyar kai za ka biya ko kuɗin kaiwa ko kuɗin yan dako ko kuɗin bakin ko kuɗin ajiya akwai duk in an siyar zan kawo maka idan ka je aka siyar ashirin da biyar biyar ba ka da kyar da ka kullo in kuɗin shi an cire na dako an cire na zuwa an cire na waye an cire na waye ka aje mashi kuɗin shi ka yi mashi jaje kuma ya sallame ka kuma ka ta halar amma matuƙar mun gama ciniki ko ka biya ko ba ka biya ba muka rabu ba dama ka canza in ku har kana so ka canza sai dai ka lallashe ni mu yi ikala mana don girman Allah ta likin da muka kai hakuri mu warware ni kuma in na kyalla na gani a Facebook an ce farashi ya faɗi kuma kai ka siya da farashi mai kyau zan ita to kai hakuri sai dai na gaba haka dole za ka sai asara wa alaikum assalam na eh Eh. A sai dai kun yi shi a kan sharaɗi da yarda bayani, amma zai ya ce to lalla ka nemo mana masara, ko ka nemo mana feji, ko ka nemo mana mashin mai kala kaza da aka samu akan wani farashi da yi arha yadda aka samu aka da kawo mai irin wannan ana ce mashi juhudi duk sanda ya ce je ka nemo mana abu kaza sai ka ce akan nawa nawa ma'ana nawa nawa za ka sallame na kowane daya wannan kuɗin da za a sallame ka ba za a sallame ka ba sai in ka samu baji ne na juhudi ina ga za mu zo kan shi ko kuma mun mutu kamar mun yi shi a baya ma baji ne na juhudi musulmi na nan akan sharuɗin ya ce a kamar rijiya kai gaba hamsin baka samu ruwa ba shekara biyu da rabi kana yi ba ka da ko kwandala to da rijiya sai an cimma ruwa take rijiya in ba ruwa rami ne ni ba rami na ce ka samu ba rijiya na ce ka sai da kai gaba kuɗi ne ka cimma dutse kai kai a ƙarshe ka kira masana suka ce to dutsen nan ya kai kaurin mita talatin kaga ba zai kasan maka ba sai ka tashi sai ka mayar da kasar ka zo bisa haɗa kowa da rabon shi ko kwandala ba za ka ce ba ka ba in ya kawo maka fiye wata nan ka sha halal Allah ya maka albarka a fiye watan da ka sha ka'ida kenan zo da ka wancan kuɗin duk ƙara-ƙaran su hutu ne dama za ku yi magana bayan zai zo ce ragona ya bata wanda ya gano man shi zan ba shi kaza shikenan kaga an yi akan yarjejeniya aka ba zama ne ba duk wanda ya gano shi kadai na a baki wuta in suka yi kyawu su duka ba su gano ba zai ba da kokon dana ai wani maciji ya tare shi wani ma a cikin su ya kasa kaya wani ma na hannun kin nama sai dai maka addu'a Allah ya kubutar da bayi wannan yanayi sai dai addu'a shikenan amma kwandala ba zai bada to ai rabon shi na ce kai na ce kai wajen su kai da kanka da kaje baka ga ragon ba ya za a yi rago ya fi ka basira shi ma da ya kuce bai nan wajen ba zai ke shan wajen ya ce abu na ƙarshe ce wa iza fala fahu ila ma huwa anfa'u idan aka ba da mutum sako ko wakilci sai ya kauce zuwa ga abin da ya bi au ila gairi ko zuwa wani abin gaba ɗaya wa rabiya bihi kuma shi mai ba da wakilcin ya yarda sahha sautin ko saƙon ya inganta ya ce ka san ina da suna jibi to da Allah ga wannan kuɗin a nemo mana rago da ka je sai baka samu rago ba sai ko da tunkiya mai kyau sai ka siyo ko ka kira shi ka ce gaskiya na ga wata tunkiya ta fara wannan ko kuma ka ki faɗa mai ka kawo ya ce ai wannan tunkiyar ma ne da na same ta ai da tunkiya ma na ce kaga ya yi kenan ko shikenan ko kuma ka canza ba ta hakan ka canza abin da ya abin nan ya baka kuɗi haka yace to gashi a siyo min shinkafa ka je kasuwa sai ka cimma shinkafar nan ko dai ta tashi ko ba mai kyau sai ka siyo mishi farar dawa ko ko ko ko ko ka siyo mishi wake daga kawai ce ba matsala dukkan su muna amfani da shi to idan dai ya yadda sahha to wakilci ya yi to saboda yanayin lokaci sai mu dakata nan subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh